السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna mashi barka zuwa imanin ya shirwa lafiya Allah ya tsara lafiya Allah ya jafa a kan shirwa sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ta lahadi ashirin da hudu ga watan maras shekara na dubu biyu da ashirin da hudu miladiya wanda kuma ya gani da goma sha hudu ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya ونحن أزوج ما قبله من الآن لشخص الإسلام رضي الله تعالى عنه ونجي شكريون تشكر كريم سكتنا ترى سبورم شكرهم إمام أبي شيخ محمد صلى الله عليه وسلم محمد الجليل رضي الله تعالى عنه عند شرك كبرت كبرتو أستبيك في مشروع يوم كما قلنا ولا يجي تشمير من ذلك الأجيال أسيدي بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم من الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ابرنا بهذا المقدر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna kara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kara hada mu a cikin wannan mazauni mazaunin ci gaba da karatu a cikin littafin ashifa bi ta'rif huquq al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau ma za mu tora abinda hali da lokaci suka bayar akan abinda suka gabata a cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وعن أبي بكر أنكر في رواية حديثي لك سيدنا أبو بكر الصديق babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa Uqbat ibn Amir kuma an sake karfa daga kuma Uqbat ibn Amir wa Abi Sa'id kuma an karfa daga Abu Sa'id al-Khudri wa Uzaifa kuma an karfa daga Uzaifa ibn al-Yamani mislahu irin ruwayar da aka rawaita a baya daga katada duka dai an rawaita daga waɗannan sahabbai sannan abubakar da kuma ukwatu ibn amir da abu sa'idin da kuma huzaifa ala ya ce fayatuna muhammadan mutanen mashar za su ɗunguma su je wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama domin neman ceto in sun je wajen manzan Allah fa yi zanala sai a yarje wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a yardan masa kuma a yi masa izini akan neman ceto din. A wannan ruwaya da zaran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya miƙe zai nemi ceto abubuwa guda biyu su ma sai su miƙo sai su miƙe. Me da mene shine watatil amanatu war rahimu. Al amanatu amana warrahimu da ma'aifa shi ne zumunta watati su ma sai su zo in suka zo abin mamaki fata kuman su ma sai su meke guda biyu jambatayyi sirati a gefai guda biyu na sirati annabi na miƙewa sai amana da kuma zumunta ko ma'aifa sai su miƙe a gefai guda biyu na sirati ɗaya ta tsaya a gefen dama, ɗaya kuma ta tsaya kuma a gefen hagu. Wace amana ce wannan? Wasu malamai sun ce ba wata amana ba ce ita ce amanatul tauhidi. Amanar da ake magana a nan ita ce amana ta tauhidin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wannan amana ita ake magana a kanta. Amanatul tauhidi shi ne lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tambayi dukkanmu a alamin zarri lokacin muna tsaba ya tambaye mu man rabbukum waye ubangijinku dukkanmu gaba daya babu wanda bai ce wa Allah bala anta rabbuna ba musulmi ya faɗa wa Allah anta rabbuna wanda ma ba musulmi ba ya amsa anta rabbuna shi yasa ko da aka zo duniya wannan alkawarin zahiran zai sabawa dukkan ba yahude da dukkan ba nasare duk kafircin mutum in ka tambaye shi man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah in ka tambaye su wa ya halitta sama wa ya halitta kaza dukkan za su ce Allah ne ya halitta su ashe wanda ya halitta sammai da wanda ya halitta kasai shi ya tantanta bauta maza ko ko dai abin da bai halitta ko da kuda ba an gane kenan ko afa man yakhluqu kaman la yakhluq wanda yake halitta ya yi daidai da wanda baya yi da Allah tun da kuma ka suke sun taba halittan wani abu ko da fufukin sauro ne a su ma ba halittan su haka yi ba ashe kenan me halitta shi ya kamata a bauta mawa ba wanda halittarsa aka yi bai halicci komai ba saboda haka wannan amana ɗin da kowa ya ɗauka a wannan alamun zar na cewa babu wanda ya cancanta abota masa da gaskiya sai Allah ta wannan amana ita ce za ta miƙe a ɗaya gefen saraki tana neman menene tabbatarwa shine mai alƙurtubi yake cewa fa yutlabu al-abdu bil iqrar allazi kad kana minhu awwalan hi nabturi sai ce wa kana minhum kafirun wa mu'minun kama qada wa sha'a'ul muhaiminu an gane kenan ko ehe an gane saboda kowa ya tabbatar cewa menene babu abin da ya cancanta abota abota ba Allah ba daga nan Allah sai ya ce musu alumma ahadakum kowa ya bani alƙawarin da ya dauka cewa ba zai bauta wa komai ba in je duniya sai ni bani sai ta wannan amana ita ce za ta tashi yana da kimmanin faɗan Allah tabaraka wa ta'ala inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa baina an yamilna wa ashfaqna minha fa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula saboda haka amana sai ta miƙe tana neman tabbatarwa an tabbatar da amana gogo ba tabbatar ba ita kuma ma'aifa ita ma sai ta miƙe saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa ita wannan ma'aifa yanki ne ko wani reshe ne ko wani jijiya ne an gane kenan ko ko wani yanki ne daga sunan Allah na Ar-Rahmanu Allah yake ni na halitti ma'aifa kuma ni na tsaga mata suna da tun sunana sunana Ar-Rahmanu ita kuma sunanta Ar-Rahimu sadaka na yi alkawarin wanda ya sadar da wannan ma'aifar shine zumunta kenan zan sada shi da ramata wanda kuma ya yanke wannan zumuntar ni ma zan yanke shi cikin azabata ba tare da na damu ba shi yasa sadar da zumunta a bace mai matukar muhimmanci kwarai da gaske alqur'ani na da kulawa a kansa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da kulawa a kansa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والنظم انتا إن سنة أرجي قرية كسي بامي سادة إتا سيمومي بامي ينكي تسيمو نافكي من الخير yana sadar da zumunta a rayuwarsa mara alkhairi yana yanke zumunta a rayuwarsa saboda haka yan a kula da zumunta musamman mu mutanen birni da zarar mutum ya riga ya tsallako ya yanko daji ya shigo birni sai ya manta da zumunci kuma musamman zumunta ta ƙauye yana ganin ba shi da lokaci yanzu ya shiga ƙauye amma mutanen ƙauyen suna da ƙoƙarin su su shigo wajen ka su yi zumunci amma kai ba ka da lokacin ka sadar da nasu zumuncin an gane kar ka zama sanadiyyar yanke zumunci na ɓarayin uba ko na ɓarayin uwa akwai ranar da wannan zumunci ko wannan ma'aiba za ta tsaya a gaban Allah muqamal a'is matsayi na ne neman tsari daga yanke ta saboda haka ranar da ta tsaya ya za ka yi kai baka sadar ba kuma alkhairi da ke cikin silatul rahimi da mun kalle ta ma da mun sadar da zumunta sadar da zumunci yana sabbaba wa mutum mana jinkirin rayuwa a rayuwarsa yana sa mutum ya karko a rayuwa an gane ko sannan sadar da zumunci yana sa mutum ya yi albarka a rayuwarsa sadar da zumunci yana sada mutum da albarkoki mara iyaka da ma arzikin da ake nema a wannan zamanin duk ana samu a cikin sadar da zumunta talauci na faruwa cikin yankewar zumunta saboda haka a sadar da wannan zumuntan saboda me tana da ranan da take da fawa wanda ranan nan da take da fawan nan fa in ta miƙe wanda bai ba ta haƙƙinta ba ba wallahi ba zai sha ba ba zai sha ba zai sha wahala kwarai da gaske da saboda haka da zarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe sai waɗannan mana amana guda biyu sai su miƙe su ne mana sai waɗannan abubuwa guda biyu su miƙe al'amanatu wa rahimu wata kuma ni jambatai sirati sai su miƙe a gefe guda biyu na sirati shi kuma siratin nan fa wanda amana da kuma arrahimu za su miƙe ɗin nan a gefenta guda biyu abin tsoron shi ne ita wannan siratin fa a dakku mina sha'ar ta fi silin gashi kuma sirrita kuma duk sirrita na silin gashi ita wannan siratin ta fi da kuma ma'ana sirrita kuma kuma abin mamaki wannan sirati kaifi ne da ita wane wane askan wanzami ta fi askan wanzami kaifi ga ta da kaifi kuma ga sirta kuma ga ta da kuma tsawo tana da tsawo kuma tana da yanayi guda uku yanayi na farko gaba ɗaya duk tudu ne hawa ne gaba ɗaya hawa ne fa yanayi na biyu kuma mana flat ce shi ba tudu ba shi ba gangara ba yanayi na uku kuma shi ne gangara to ya za a yi a ce abinda ya fi sirrita mana mana a sirrita ya fi gashi sirrita aka ji gano wata ko to ya kuri da hausan nawa abinda ya fi silin gashi zama siri an gane a ce mutum ya zai tafiya akan wannan ya za yi dan Allah ko lilo ne ma an gane kenan ko aka ɗaure daga nan zuwa baki ruwa aka ce kai tafiya kan wannan lilon ya za yi ko da igiyan guga ne ma ya za ka yi kai ko da ma katako ne ma falanki guda ɗaya an gane kenan ko a samo falanki doguwa daga nan har baki ruwa a mai da shi gada a ce kai tafiya a kanta kuma wata kilba kai kaɗai ba ne akwai dama ko ba damuwa balantana abin da ya fi silin gashi ma zama siriri kuma kuma tafi kuma akka kaifi kuma wani irin takalmi za ka sa ka yi tafiya kan wannan siratin kuma tafiya ce dole sai an yi ta kuma yayin da kazo za ka yi wannan tafiya kan sirati sai ga amanar tauhidi tana gefe ga amana kuma na zumunta tana gefe kowanne yana da challenging a cikinka a lokacin da kake tafiyan nan amanar tauhidi tana challenging a wannan lokacin kuma zumunta tana challenging da wanne za ka ji tauhidi da ce gani zumunta da ce gani siradin ma da ce gata kuma gashi abun farko tudu ne na biyu flat ne na uku kuma gangara ne kaga wannan duka a a a tsoratarwa ne an gane saboda bayi su kiyaya kuma babu wani mutumin kirki ko wanda ba mutumin kirki ba wanda ba sai ya tsallaka sirati ba kowa sai ya tsallaka ba wanda ba zai tsallaka ba wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani mutum a cikin ku face sai ya tsallaka wannan siratin komin kirkin sa komin rashin kirkin mutum sai mutum ya tsallaka wannan sirati amma kuma rahamaniya irin ta manzon Allah a wannan yanayi na gada na sirati da tsayawan amanar tauhidi da na zumunta ku ji irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai zo ya yi mana a daidai wannan lokacin ya yi al'umma a daidai wannan lokacin wasa tara fi riwayati abi malikin ko wa zukira am ambata fi riwayati abi malik a cikin riwayar abu malik an uzaifa daga uzaifa fa ya tuna muhammadan mutanen majar sai su zo wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa yashfa'u saboda ya ceto fa yudrabu siratu daga nan sai a sanya sirati a wannan lokacin sirati ta ɗauko ta ta shimfiɗa ta a sanya ta saboda me bayi su tsallaka ta daga nan mai wucewa aljanna ya wuce daga nan kuma mai wucewa jahannama ta nan ya wuce jahannama Allah kiyaye mu a daidai lokacin da aka sanya wannan siratin sayamurun bayi sai su ta shudewa su ta wucewa akan wannan siratin bayi kuma za su tsallaka siratin ne kamar yadda mai risala ya faɗa bi qadri amalihim gwargwadon ayyukan bayi gwargwadon yawan aikinka na kirki gwargwadon saurinka an gane ehe kamar yadda zai faɗa mana yanayin mana na masu wucewa akan sirati da halayensu mabambanta awwalu mutanen farko da za su tsallaka siratin nan saurinsu kalbarfi kaman saurin walƙiya ne an gane kenan ko kaman saurin walƙiya da Allah walƙiya da Allah a sakan nawa take walƙawa eh a sakan nawa take walƙawa a irin namu kiyasi ko yana kaiwa sakan talatin ko baya kaiwa ko yana kaiwa sakan sha biyar baya kaiwa ko yana kaiwa sakan goma yana kaiwa sakan biyar sakan nawa za mu ce a ce sakan ɗaya ko a cikin sakan ɗaya walƙiya ta walƙa to akwai bayin Allah da a sakan ɗaya sun tsallaka sarafi. Allah ka sanya mu a cikin dan manzo Allah. Kaga wannan ai lafiya lau. Tafiya doguwa irin wannan. Ko da tafiya ce ta kwana uku za a yakan sirafi, amma aka naɗe maka ita a cikin sakan ɗaya, ai ka more. Balantana tafiyar tuballi ne fa, ba maganar tafiyan kwana uku sati uku wata uku ba tafiyan duballi ne amma kuma saboda tsarkin bayi da kuma tauhidinsu da ikhlasinsu da kyawawan aikinsu su za su tsallaka ta ne kamar walƙiya kafin walƙawar walƙiya su sun tsallaka sirati sun haye bayi na farko kenan da za su tsallaka bayi na biyu bayan waɗannan tawaga sun masa nan bayansu kuma karrihi masu wucewa kuma akan siraki da biyu su kuma saurinsu a yayin wucewa kamar saurin iska ne an gane kenan ko yanzu da za ta ji iska kamar daga bakin ruwa ko musamman lokacin damina ta taso amma kafin kila ka yi shanya tana ganin iska ta taso daga bakin ruwa kada hangenta amma dala kafin ka ɗauke shanya ɗaya biyu ko uku ta zo mai ta fi saurin da kake in ba kai sauri ba ma ai sauran ma da iska da ƙura da ƙasa za ku tattara ku wuce ko saboda saurin iska iska tana da sauri sosai to jama'a na biyu za su tsallaka sirati ne kamar saurin iska ka zan saurin iska bai kai saurin walƙiya ba walƙiya ta fi iska sauri an gane iska ba ta kai walƙiya sauri ba duk da haka ne ɗan uwa tafiyar ta yi sauri ko ba ta yi sauri ba, ai ta yi sauri ko? A tambayi mutanen damana, wanda in za su je makka sai an raba gado, ko? Ga da su nan. Amma yanzu da jirgin sama ya zo ba, awa uku da rabi awa hudu mutum yana ina, yana jidda yana gaban manzo Allah. Me ya kawo wannan sauri? Ko ba haka jirgin ma ai hawa hawa ne a wajen sauri. Ashe wa'innan hadisan da kake karantawa wasu za su wuce kan sirati kamar walƙiya wasu kamar iska in baka gane ba yanzu mun zo zamanin da za a gane cikin sauki ina ga fata fahimta Allah ya kawo mu zamanin da abubuwa yanzu cikin sauki ake ganewa dan Allah saurin iska an gane karatu na da saurin network da Allah wace da da sauri kuma eh yanzu nan kana da dan uwan da yake umra yanzu kana so kai magana da shi dala dubi tazaran inda yake amma kana bugawa yanzu nan zaka same shi har buga wanda kai ya je Saudiya ya manne ma wanda kai magana da shi a kunninsa ya ji ka ka ji shi kuma abin ta hanya guda biyu ne ko ta hanyar kunne ko ta hanyar ido in magana kuke so ku yi da juna ba ku ga juna ba haka ne in kuma kuna so ku yi magana ku ga juna ido da ido shi ma nan ma dai hakan ne kaga a cikin wajen su sakas har na ɗin ta har ba ta je saudiya in china ne ma ta je china ba ashe da Allah dan adam bature Allah ya bashi wannan karhin an gane hada waɗannan da barbarun dan Allah menene tunaninka a cikin tauhidin la ilaha illallah menene tunaninka a cikin tsaye da sallah menene tunaninka a cikin kulawa da azumi me tunaninka a cikin kulawa da zakka me tunaninka a cikin bayar da zakka me tunaninka a cikin biyayya ga iyaye me tunaninka a cikin bayar da sadakoki waɗannan abubuwa asbab ne da ke sa mutum ran tashin alkiyama ya tsallaka sirati kamar walƙiya ko kamar iska yadda kake gani waɗansu dalilai ke sa mutum ya yi magana ɗan wansa a kyana yanzu yanzu nan ba tare da wani ɓata lokaci ba kuma shirin ne to wannan dalilan kyawawan aiki su ke sa mutum ya tsallaka sirati kaman walƙiya ko kaman iska an gane ai ko saboda haka abin yanzu ya zo filin Allah gashi nan kowa yana gani saboda haka tawaga na biyu kaman saurin iska ne daga nan kuma tawaga na uku kuma bayan nan wasai su kuma saurin su kaman saurin tsuntsu ne kaman saurin tsuntsu sai dai tsuntsun ba ayyana wani nau'i daga shin nau'o'an tsuntsayen ba, saboda tsuntsaye sun fi juna sauri, an gane ko? Tsuntsaye sun fi juna sauri. Shirwa yana da sauri kwarai da gaske wajen tuma a sama. Sannan amma ita kanta ta rena kanta yayin da ake maganan gaggafa, akwai tsuntsu mai suna gaggafa ko gaggafa. kun so da abin mamaki da wannan tsuntsun ita ce yanzu nan aka ajiye mata abinci a nan sai ta ci abinci in ta gaba cin abincin an gane kafin kai ka ce kwabo ta je Legas ta sha ruwa ta dawo to tsaba sauri malam eh yanzu na nan za ta ci abinci amma sai ta je Legas ta sha ruwa kuma ta dawo nan ta ƙarasa cin abincinta to tsaba sauri da Allah ta yi sauri ko ba ta yi sauri ba eh akwai sauri ko ba sauri wannan wane jirgin sama ai ko jirgin sama ma albarka tsuntsu ta ci abinci a nan kuma ta je tekun leda ta sha ruwa ta dawo ba ta ɓace anya ba sau tsabar ƙarfin da Allah ya mata an gane ai tsabar ƙarfin da Allah ya mata to shin saurin kamar irin wannan gaggaban ne ko ko dai wani tsuntsu ne daban an gane karatu na to amma dai tawaga ta uku saurinsu kamar sauran tsuntsu na farko walkiya na biyu iska na uku tsuntsu haka za su yi ta ƙetarewa sannan ɓangare na hudu wa shaddin rijal daga nan kaga an tafiya tana tafiya tana rage sauri an gane kenan ko tana ragewa daga kan tsuntsun nan to sai a dawo kuma ma'ana ƙarfan mutum cikin mazaje. An gane kenan ko? Ka san mutane iri-iri ne, ko ba haka ba ne, ƙarfin zaidu ba irin na amuru ba ne, ƙarfin amuru ba irin na zaidu ba ne. Zaidu kila ƙarfinsa wajen nushi ne, in dai nushi ya jambe, a akwai ƙarfi, amma a wajen gudu bai da sauri. An gane, wani kuma alhamdulillah, shi in dai ɓangaren gudu ne shi gwani ne. ko ba haka bane wani gwanin gudu ne yayi shi inda gudu ne ya shirya to in an samu mutum kakkarfa mai karfi mai tsarwaran joint ko ina a daure yake kuma kafafuwan ba nauyi jikin ba nauyi annayen ba nauyi ko ina an nade shi an sake shi ba inda aka daure a jikinsa aga wannan yake zai gudu ai aga gudu ko to kaga barayi na hudu su ne waɗanda cikin ikon Allah za su tsallaka siraɗi kamar mene mutum ƙarfa gwanin gudu. Kuma abin mamaki, dukkan wannan abin da muka faɗa a baya na kaifin siraɗi da rashin kaurinta ba zai ana su tabbatan dugadugai a kanta ba. Saboda me, yusabbitu Allah lazina amanu bil qawli sabit fil ayati dunya wa fil akhirah Allah zai tabbatar da dugadigan su yusabbitu Allah aqdamahum Allah zai tabbatar da dugadigan su akan wannan sirati an gane kenan ko ba za ta gane ba wasu kuma Allah kiyaye farko dugadigan za su tabbata amma daga baya za ta gane fatazilla qadamun ba da subutiha duk duke sai ka ta zame bayan ta tabbata ta tabbata ba tana tafiya tana murna amma ina daga baya wani abu sai ya bijiro in ya bijiro sai ka ji tau kafan ta zame tana zamewa sai ne faduwa kuma karkashin wannan siratin jahannama ne mutum yana faduwa shi nan ya gama yawo jahannama ta kai ga kayanki sai ta karba ta ci gaba da aiki a kanta amma waɗannan mutanen an gane wannan yanayin duk ba zai hana su su wuce ba wanda haka mafi karfin mazaje su kuma za su yi sauri su wuce kamar karfi mazaje mai karfin gudu sosai haka za su wuce hawa hawa hawa hawa a wannan lokacin fa da mutane suke tsallake sirati masu tsira suna tsira masu faduwa suna faduwa an gane wa nabiyyukum sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin annabinku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ala sirati yana nan tsaye akan sirati annabi yana nan akan sirati annabi ya kasa ya tsare hmm to ya kulu annabi yana nan yana cewa Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim annabi yana nan a sarari fa a cikin wannan balbalin bala'i amma annabi yana tsaye a san shugabanci haka take sayyidul qaumi khadimuhum shugaban mutane sai ya tsaya tsayin daka a cikin hidiman al'umma wanda haka annabi yana nan tsaye wanda ya faɗa ana sayyidu waladi adama duk wani dan adama ni ne shugabansa da Allah ba ga siyadin tana yake ba yanzu ba a wannan siratin da Allah ya san da wani a lokacin da ya san da uba ne, uba ma ya san da ɗan ne, mata ta san da miji ne, mijin ma ya san da matarsa ne a wannan lokacin, kowa me nafsi nafsi ma kau, amma ga manzon Allah nan a tsaye yake, bai huta ba, bai kuma zauna ba, ya tsaya a gefen sirati, kai kalli irin addu'ar da annabi yake yi, yana Allahumma, ya Ubangiji na, Rabbi, ya Ubangiji na, sallim ka tsiratar da su, sallim ka tsiratar da su Allah ka tsiratar da su Allah ka tsiratar da su Allah ka tsiratar da su annabi yana nan addu'ar sa kenan Allah ka tsiratar da su Allah ka tsiratar da al'umma na kar wanda ya kifi a saraki Allah tsiratar da su Allah tabbatar da su ga daga su Allah za ku wuce lafiya su jira ni a gaba annabi yana nan kana da irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda lokacin da wuri yayi wuri irin wannan amma yana tsaye yana addu'a a gare ka Allah ya tsirkar da kai me zai hana ka maulidin manzo Allah kana da irin wannan annabi sai an kawo maka aya da hadisi kan maulidi ba a wani aya wani hadisi a wani aya ai maganar maulidi ya wuce aya da hadisi ai a cikin wayannan karatu dukan da muka karanto kwana biyun nan dan Allah ka kalli matsayin manzo Allah bana da ka kalli wuraren da annabi ke tsaya mana wanda annaba ba su iya tsaya mana ba amma shi ga shi ya tsaya mana a sirati ma ya zo ga amanar tauhidi ga zumunta ga komai duk sun tsaya ga kalalibun minan nar abubuwa da yawa ga sunan a gefen sirati amma ina annabi yana tsaye yana addu'a Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka tsiratar da su Allah ka tsiratar da su in ka ga mutum bai tsira a wannan yanayin ba to alqur'ani ne ya rike shi ba da man ya tsira sai irin mutanen da muka faɗa a jiya alƙur'ani ya rike su ba su da yadda za su tsira amma wallahi wani ko da rarrafe sai ya tsira wani ko da rarrafe ne wallahi sai ya tsira an gane kenan ko wani ko ana ana ha maza ko ana ha mata ko wallahi sai ya tsira saboda addu'ar manzo Allah Allahumma sallim din nan Allah sai ya tsiratar ai Allah jira yake annabi ya roƙa ya mai ko ba haka bane to yanzu nan gashi nan annabi yana ta roƙo kuma dama ranan ranan sa ne taron taron sa ne girman nasa ne matsayin ma naka ne yanzu yana nema Allah ya ce ba komai zan tsirata zan tsirata zan tsirata su damshewa in kaga mutum bai tsira ba to alqur'ani ne hana shi tsira bai ta yadda zai yi tsira ne kawai shine zai fada cikin jahannama Allah ya kare mu amma ga manzon Allah saboda haka yan uwa maganan maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai an ce wai an baka aya ko hadisi sannan zaka yi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama eh wani aya an gane karatu na akwai wani abin da ba sai an kawo aya ba yi ita ba kanta aya ce mai zaman kanta an gane kenan ku ai ba wani magana yi yanzu babanka da kake so akwai aya ne eh ba da kana san shi bane ai ba sai an ce ka so babanka ba ai dole kai ka so babanka ba sai an ce ka so mamanka ba ai dole ka so mamanka ko ba haka bane dole ka so su ai manzo Allah ma ba sai an ce mu so shi ba dole mu so shi an gane kenan ko ba shef ba sai an faɗa mu yi maulidin ba yi sai dai in ba fanci ma'anar maulidin ba inda an fanci fanci ma'ana na maulidi da matsayinsa ai ba sai an ce aya ko hadisi ba an gane maulidi yanzu baya bukatan hadisi sahihi bal ya taji ila qalbin sahih yana bukatan zuciya ne lafiyayye kawai yanzu kawai kenan kawai zaka yi wa mu girman manzo Allah mu manje wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam نعم التاء يجتاز الناس har mutane su tsallake akan wannan sira'i annabi yana nan tsaye ya sa ido akan al'umma su taucewa yana kuma addu'a na wannan tsiratarwa din nan dai ya buge ba har sai mutane sun gama tsallakewa a wa zakara ya ambaci akhira'un na ƙarshen mutane jawazan a wajen tsallakewa an gane an ammaci mutum na ƙarshe a wajen tsallakewa gaba daya wani mutum ne shi ne wani mutum da ake kiransa hanadu an ce shi ne na ƙarshe a tsallakewa kamar yadda muka faɗa jiya kuma shi ne na ƙarshe gaba daya kuma a cikin fita wuta an gane wasu sha'a ba shi ba ne ana kiran mutumin juhainatu juhainatu a wata ruwaya juhainatu a wata ruwaya juhainatu wasu kake ha ai da hanadun da juhainatu din duka suna ɗaya ne gaba ɗaya hanadu suna ne juhainatu laƙabinsa ne to da mutum ɗaya ne ba wai wani mutane bane daban-daban ko ruwayoyin sun ambaci wata ruwa an ambaci hanadu wata ruwa an ambaci juhainatu sai a ɗauka kamar wajen su mutane mabambanta guda biyu suka ce a ba mutane mabambanta ne guda biyu ba duk mutum ɗaya ne hanadu shine sunansa sau da haka juhainatu kuma lakabinsa ne an gane ko kusan da yawan mu nan kowa da suna da lakabi sai ɗaya ne ba shi da su bai da lakabi mafi yawan mu muna da me lakabi ko ba haka wani ni ma ina da lakabi na kun san shi haka suna na dai Muhammadu kowa ya san wannan lakabi na kuma sallah da Allah an ce sallah ake nufi Muhammadu an ce Muhammadu ake nufi sallah ashe Muhammadu sallah ashe wannan hanadu da juhainatu mutum ɗaya ne, hanadu sunansa, juhainatu laƙabinsa. An ce wannan mutumin shi ne na ƙarshen shiga gidan aljanna. In ya shiga aljanna, daga nan za a kulle ƙofar aljanna. Daga nan kuma za a kulle ƙofar wuta, ba mai ƙara fita daga gidan wuta. Kuma aljannan kuma ba mai ƙara shiganta kuma. Amma abin mamaki, wasu malamai sun ce kuma wannan juhainatun nan in bai shiga gidan aljanna ba har yanzu ba gama cika wa ɗan aljanna nima da jin daɗin aljanna ba an gane kenan ko nimar ba ta cika ba ba kammala ba ba tammama ta ba sai lokacin da wannan juhainatun ya shigo ranan da ya shigo to a sannan ne ɗan aljanna an gane kenan ko za ku dangoli aljanna dangolan na gaskan eh a lokacin kuwa zai dangula aljanna sosai saboda yanzu nimar aljanna ta cika yanzu ta an cika ta yanzu shine aka ambaci na ƙarshen su a wajen tsallakewa shine da wannan dai hanadun ko kuma juhainatu din shine ma'ana na ƙarshe duk da wasu ruwayoyi suna ambatan sa ba gun tsallakewa ba suna abbatansa ne wajen ne ƙarshen shiga aljanna da kuma ƙarshen fitowa daga wuta wasu kuma suna ambatansa duka wuraren guda biyu ƙarshen tsallakewa a sirati kuma ƙarshen kuma shiga gidan aljanna Allah ganar da mu
نعم وفي
وفي رواية أبي هريرة أتشمع رواية أنا أبو هريرة فأكون zan zamanto ni annabi Muhammadu kenan annabi yana ba da labari akan kansa zan zama awwalu man yujiz ni ne farkon wanda zai zan tsallake ma'ana sirati ni ne farkon mai tsallake sirati ni ne farko wannan shine ma'anar da wasu suka bai wannan wasu kuma suka ce a abin nufi a nan shine ma'anan annabi ni ne farkon mai tsallakewa yana nufin al'ummansa ne mana al'ummata su ne farkon masu tsallaka sira'i. Abin mamaki, wannan al'umma ita ce al'ummatul akhira, al'umma ta ƙarshe, ko? Daga mu da ko ta al'umma kuma yanzu bayan mu kuma? Ai, babu sai ta jan kiyama. Amma da yake mun biyo babban shugaba in an je lahira, mu ne farkon masu tsallaka sira'i. An gane yi. kuma abin mamaki irin wa'annan farko-farkon suna da yawa a kanmu suna da yawa a kanmu da Allah suwaye ƙarshen masu kwanciya a kabari da Allah ba ɗumma mazala ba ne ba mu ne ‘yan ƙarshen kwanciya a cikin kabari ba da Allah suwaye farkon wanda za a tasa kaga mu za a fara tasa kafin a tashi wasu al'umma kaga in ka'ida za a bi da Allah za a fara tasa al'ummar annabi Adamu ko sa ya ta bin jerin gwano ko sai ya zama to mune ne na ƙarshe amma falalan Allah ba haka yake ba mu ne na ƙarshe a wajen kwanciya kuma mu ne na farko a tasowa ka ji wani hikima irin ta Allah da girmamawa sannan an zo maganar tsallaka sirati mu ne farko masu tsallakawa sai mun tsallake tukuna sannan sauran zo su tsallake sannan kuma mu ne farkon masu shiga aljanna dukan muminan da suka gabata a cikin zamanai na manzanni ba za su riga mu shiga aljanna ba sai mun shiga aljanna tukuna sannan sauran al'umma muminai su shiga gidan aljanna saboda albarkan manzo Allah ne duka wannan sallallahu alaihi wa sallam ka samu wannan mu ma su ya dadin da haka al'ummar manzo Allah su ne farkon mai masu tsallakewa din na'am wa ibn Abbas an karba daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yana cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yudau lil anbiya'i manabirun yajlisuna alaiha wa yabqa minbari la ajlisu alayhi qa'iman بين يدي ربي منتصبا فيقول الله تبارك وتعالى ما تريد أن أصنع بأمتك فأقول يا ربي ajil hisabahum faridu alihin fayuhasabuna a wannan ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran tashi alkiyama yudaw lil anbiya'i manabirun za a sanya wasu mimbarora amma na asake ga annabawa kowane annabin Allah za a kafa masa mimbari na aske mai tudu wanda daga majar kana kana hangan annabawa amma wannan mimbarora a bisa gwargwadon darajojinsu ne da makamansu. An gane yi, na ulul azmi daban, an gane, na sauran manzannin da aka ambata alkur'ani daban, sauran manzannin da ba ambata ba daban, na annabawa daban, gwargwadon ne darajojinsu, gwargwadon fifikonsu, gwargwadon mumbarin, gwargwadon tudunsa, gwargwadon tsarin mumbarin. Abin mamaki waɗannan annabawa da aka sanya musu mimbarora din nan, kowanne zai je ya tsare a kan mumbarinsa ya tsauna an gane kenan ko ya je ya zauna a kan mumbarinsa yana jiran Allah ya gama hukunci an gane kenan ko duka annaba ba wanda bai zai zauna a kan mumbarinsa ba ni ne kaɗai ba zan zauna ba kowa zai zauna annabi ibrahim zai zauna a mumbarinsa annabi musa zai zauna annabi ibrahim zai zauna annabi isa zai zauna annabi nuhu zai zauna sauran manzannin duka kowa zai zauna kan mambarinsa sosai na hutawa ba wanda ba zai zauna ba fayajlisuna alaiha za su zauna kan waɗannan mimbarora ɗin waya buka mimbari amma ni mimbari na yana nan ya saura ya saura annabi yake la ajlisu alai ba fa zan zauna kan mimbari na ba
Allah in kaga mutum ya zo na kan mumbari me yake nema hutu ko to ni ba ni da hutu a wannan lokacin su dai manzanin su ne su huta kan mumbarin amma wallahi ba zan zauna kan mumbari na ba
ba zan zauna ba qa'iman halu kauni qa'iman halin kasancewa na a wannan lokacin ina nan a tsaye ba zan zauna ba ina nan a tsaye sai na ga wainar da za a toya tukuna an toya an gama sannan zan dawo in zauna amma in ban ga zama ba ban ga al'umma ta a cikin gidan aljanna ba wallahi ban ga zama ba in zauna a'a in na zauna taya za su yi su sha haka ba zan zauna ba ina nan a tsaye na kin zauna kan wannan mumbarin nawa bai ne dai rajimin tasiban ina nan a kashe a kanin gaban ubangiji na ina tsaye a gaban ubangiji na na tsaya na kashe a gaban Allah ina neman bukatu a wajen Allah ya biya mun su yanzu yanzu nan bukatun kuma abin mamaki bukata ce ba ta al'ummar manzon Allah ɗan uwa mu kalli yadda annabi ya damu da mu mu kalli yadda annabi yake son mu mu kalli yadda annabi ya zama mana lauya an gane kenan ko yake hawwana mana yake sauƙaƙa mana abubuwa mawuyaci mana an gane mu dubi yadda annabi ke tsaya mana a wani irin matsayin da ba mai tsayawa sai shi annaba ba suna zaune ba kan mumbari ba amma annabi ya ƙi ya zauna saboda mu ne bai zauna ba da Allah me muka yi kenan a sun manzon Allah me muka yi kenan a cikin girman manzon Allah haka ba mu komai ba da za a haɗa soyayyar al'umman nan gaba ɗaya da ake da suke wa manzo Allah a sanya shi a kiffa na ma'auni a ɗauko son da annabi yake wa wannan al'umma a ɗauko shi a sanya a kiffa na ma'auni an gane son da annabi ke wa wannan al'umma wallahi sai tarin ya duka soyayya da al'umma nan take wa manzo Allah ta tarin ya yi ko ba ta rinjaya ba idan ba ai da gudu za ta rinjaya yi ta ma rinjaya ba aga har yanzu ba mu so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kama da mu so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai dai kowa yana tabawa gurgudan yadda zai iya kawai gurgudan yadda zai iya kawai saboda haka in na tsaya gaban ubangiji na Allah da zaran ya ganni na kin zauna akan mumbari na zo na tsaya a gabansa na kafe daga nan shi kasan shi Allah tabaraka wa ta'ala da manzo Allah kun san yadda shanin yake daga nan kai kulul lawa tabaraka wa ta'ala Allah da ya ga wannan tsayuwan sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce ma turidu an asna bi ummatika na san dai kai dai kullun annabi damuwan ka dai na san dai kai yau da damuwan al'umman ka kai dai damuwan ka kenan al'umman ka damuwan ka kenan dai al'umman ka na san ne sai yasa ma kafin annabi ya ce komai shine nan Allah zai ce masa to na na ga ka ki zama ka tsaya na san dai al'umman ka ne su ne dai damuwan ka to me kake so in yi da al'ummanka gaya min ya kake so Allah ku kalla Allah ke tambayar mu Allah ya yake so ya faɗi yadda yake so ya yi da al'ummanka faqulu sai ce mu Allah ya rab ya ubangiji na wannan dogon tsayuwa al'umma ta ba za su iya ba wannan dogon tsayuwa ba za su iya ta ba al'umma ce masu raunin gaske an gane kenan ko al'umma ce 'yan shagwaba haka shekarunsu ma ba ma ja da nisa ba da wani yana rayuwa shekara ɗari biyar ma yaro ne ɗan shekara ɗari biyar da yaro ne ƙarami kamar ɗan shekara goma ne yanzu haka ne kenan ɗan shekara ɗari biyar ba a da yaro ne matashi ba ba tsoho ba ne yaro ne ba matashi ɗan shekara ɗari biyu uku biyar duk matashi ne ba tsoho ba ne mutum ya fara tsufa a da shine ya kai shekara ɗari takwas tara dubu ɗaya sannan za a ce to wannan ya fara zama baba tsoho baba zaure har wannan dogon zangon Allah ya yanke wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ba haka bane kuma duk tsawon wannan shekarun mutum yana nan yana ibada ne malam kana ta azumi kana ta tarawih malam mu saboda neman shiga aljanna Allah sai mana tayyu tayyu ya mana yi an gane ko in baka san ɗayu ba to nan ka kalli ɗayu zalla ta kai mana ɗayu kai tsakanin sittin saba'in masu ɗan tsallake sittin saba'in ba su da yawa sai ɗan kaɗan kaɗan haka wai ka gama duk abin da za ka yi ka gama noman aljanna ka girbi ka yi komai ka je an gane a cikin shekaru sittin ɗin nan da aka baka ko saba'in ɗin nan za ka haɗa ka da watannin ɗayu da kwanakin ɗayu kamar irin wannan watan da muke ciki kamar irin wannan kwanaki da muke ciki an gane musamman daren lailatul qadari wanda dare ne kwara ɗaya amma khairun min alfi shari a gane kenan ko ta fi ibadar shekara tamanin da wata hudu da wasu kwanaki da yawa da Allah ka samu wannan so hamsin ko ka same shi so sittin ka same shi so saba'in wani ma yanzu ya same shi ya kai so tamanin ko casa'in ka gane ai irin su yau daru kayan sun samu ya kai so tamanin casa'in masu wairin wannan laitul kadarin da Allah an ka buga da Allah bai bi shekara dubannin wasu ba wannan bangaren kenan kare ban da wasu bangarora wannan duk saboda manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama aka yanke kwanakin ba tsawaita ba aka takaita su aka yi tsayin su ka gama abin da za ka yi kawai ka tashi ka tafi kawai to da Allah in ba dan haka ba ai da daga ka yanzu ba ta zaunu ba to babanka yana nan kakanka ma yana nan kakan kakanka ma shekara dubu yana nan mai mutu ba da Allah ina kake da wurin zama a gidanku ai ba ka da wurin zama yi amma wancan ya tafi wannan ya gada wancan ya tafi wannan ya gada shi ne tsaye maganan zamu yanzu kake dan squatin kai ma inda kake da yanzu mu dinnan da Allah ka da muna can ma da karshen birnin gwaje to nan nan bi an gama an gama ciki a kila ba mu shaba ta yanzu da duniya za Allah ka tsaya inda muke wallahi ai ai daga ta tafi kayyun mu ai duk ta cika yi tuntuni da Allah kaɗai sai inda kake ta mazo da manzo Allah sallallahu Allah bi ya nade mana waɗannan dogon zangon gaba daya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzo Allah me kake so in yi da al'ummanka sai ce ya rabbi abin da nake so ajil isabahu wannan dogon tsayuwa ba za su yaba Allah ka gaggauta isabin su Allah kai gaggawa kai musu isabi ko ka sallame su su wuce kawai da Allah dan me annabi ke nema a gaggauta mana isabi ba saboda tausayinsa gare mu bane da kuma jin kansa nan da Allah ya faɗa ba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da ma mun aiko ka waje dan kan rama galitan Allah gaba daya to ga raman nan sallallahu alaihi wa sallam daga nan annabi yana cewa abinda nake so a gaggauta hisabin su fayu da adihim sai a kira al'ummar manzo Allah sai a kira mu gaba daya sai a gayyato mu sai a kira ya ummata muhammadin ya ku al'ummar manzo Allah gaba daya ku zo Allah na neman mu gaba ɗaya sai mu taru a fadan Allah shikenan sa a kammala isabin abinda za a kammala shikenan sa a sallame mu a wannan lokacin fa sauran al'umma fa wanda ba na manzo Allah ba suna tsaye fa a rana suna tsaye fa suna ta gumi ba ma zo ta kansu ba mu ne na ƙarshe mu ne kuma na farko saboda manzo Allah daga nan fa yuhasabuna sai a yi wa al'ummar manzo Allah hisabi ɗaya bayan ɗaya sai su shiga aljanna kowa dai a gama masa hisabin sa daga ba sai a zo a ci da sauran al'umman da suka rage bayan mu faminhum daga cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man yadkhulu bi rahmatihi akwai wanda zai shiga aljanna ne da ramar Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da zai shigar da shi aljanna in ba rama ba dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa babu wani mutum ɗaya daga cikin ku wanda zai shiga aljanna da aikin sa in dai aiki ne zallan aiki to ba wanda aikin sa zai shigar da shi gidan aljanna kwata kwata sai dai ramin Allah tabaraka wa ta'ala sahabbai suka ce har kai kanka ya rasulullahi aikin ka ba zai shigar da kai aljanna ba to tawadu irin da manzo sai har ni ma karan kaina aiki na ba zai shigar da ni aljanna ba sai dai in Allah ya lullube ni da ramarsa da falaransa kuma ba yadda za mutum ya shiga aljanna ba da aiki ba in ba aikin ba za a shiga ba amma aikin bai isa ba sai dai ramin Allah domin aikin ba zai iya dawwamar da kai a aljanna ba an gane ai kowane aikin da ta aikata tun daga balaga har ranar mutuwa tana lissafe ladan ma tana lissafe ko ba haka bane za a yi lissafin kyawun aikin gaba ɗaya duka ga adadin ladan gaba ɗaya zunuban ma ga adadin su yanzu za ka shiga aljanna amma fa kowace kwana ɗaya a aljanna za ka biya miliyan kaza da Allah in aka saka ATM ɗin aikin ka aljanna awa nawa za ka cinye ta kaga a cikin ɗan lokaci malam ka gama mola aikinka da sallanka da ko da karatunka da duk wani biyayyan ka malam a cikin awoyi malam in ma ya kai ka ma gama cinye su ma gaba daya sauran shekarun ya za yi ashe kenan aikin mutum ba zai dawwama shi cikin gidan aljanna ba sai dai ramin Allah ya dawwamar da kai cikin gidan aljanna rama ne kawai tsantsa saboda haka daga cikin wannan al'umma akwai waɗanda za su shiga aljanna da ramar Allah tabaraka wa ta'ala rama ce kawai ta Allah tabaraka wa ta'ala ita ce za ta shiga da su gidan aljanna wani bawan Allah zamanin da ya gabata ya yakin kirki malam ba hutu duk dare ba hutu duk rana ba hutu kullum a cikin aikin kirki yake fada ba hutu yadda ka san mala'ika aka yake a wajen aiki ya je aka yi masa isabi aka ba shi takarda na fas ya shiga gidan aljanna amma ba dan aikin da yayi ba ya shiga aljanna amma da ramar Allah tabaraka wa ta'ala ba dan aikin da yayi ba ta a'a shi inde dan magana rama ne shi a'a shi zai shiga aljanna ne da aikin sa saboda yana ganin ya aikatu ya yi aiki malam ba dare ba rana aiki yake yi Allah ta ce masa ya shiga aljanna da falalar Allah da rama ya ce a'a shi dai zai shiga aljanna ne da aikin kirki da ya sukuru ce a'a bawan Allah shiga aljanna da ramin Allah da falalar sa ce a'a shi ba ya aikatu ba zai ba shiga aljanna ne ba da aikin sa sace shi kenan dawo a sake hisabin yana dawowa sa kwakulo idon sa kwara daya wannan idon kai kai ko Allah ne yayi yace to Allah ne yayi sa fara lissafin niman ido mala ana cirewa cikin kyawun aikin da ya aikata ba ma kai ɗaya bisa goma ba na niman ido kawai duk ladan aikinsa ya ƙare gaba ɗaya ba gama ma da niman ido kwaya ɗaya ba to yanzu yaya za ka shiga aljanna da aikinka ko ko za ka shiga aljanna da falar Allah na tuba yanzu a tashi aljanna da fadan Allah da ramansa ita wa ya gaya maka ramar Allah ke dawamar da mutum cikin aljanna ba aiki ba an gane aiko amma kuma aikin dole ne kuma dole a aikin kuma amma ba zai iya dawamar da mutum ba wa minhum daga cikin wannan al'umma man yadkhul jannata akwai wa'inda za su shiga aljanna bi shafa'ati da ceto na ni manzo Allah akwai wa'inda kam dai ba za su shiga janna ba sai ta hanyar ceto na sai in na yi ceto sannan su shiga janna in ba ni ne nema musu beli ba Allah ya ban beli ba su kan ba su ba shiga janna sai na cece su wallahi akwai ƴan rahamin Allah akwai ƴan ceton manzon Allah na'am wala azalu manzala yake ba zan gushe ba ashfa'u zan ta ceto cikin wannan al'umma zan ta ceto an gane na wa'inda ba riga an kai su gidan aljanna ba zan ta ceto a kai su gidan aljanna ba zan gushe ba ina ceto kuma ga wa'inda ma sun riga sun shiga wutan amma ina ceto su ga gidan wutan ana kai su gidan aljanna zan gushe ba zan gushe ba dai ina ceto hatta utiya sikatan har sai an zo mun da list din takarda da sunaye sikakan ma'ana takarda ne dauke da list din mutane an gane kenan ko ba zan kushi ba ina ceto sai an ɗauko min diwani ma'ana kundi na sunaye gaba ɗaya na mutane gaba ɗaya an gane na wanda za su shiga aljanna da wanda za su shiga wuta sai an kawo min su duka listin gaba ɗaya ba wanda zai rage sai ɗauki alƙalami in na ga wannan sanke wannan na goge shi na cancel ɗinsa ɗan wuta da yawa sa annabi ta cancel wannan na yi cancel ba zai shiga wuta ba wannan ma na yi cancel wannan ma na yi cancel wannan ma na yi cancel annabi zai ta cancel sun mutane wanda ne a diwanin mu ɗan wuta ne a diwanin ba ɗan wuta ne rubutattu ne ɗan wuta ne amma annabi zai goge zai dilitin ɗinsu kuma duk wanda annabi ya yi dilitin ɗin shi wallahi ya fita Allah ku kalli wannan matsayi wannan matsayi wasa ne almakamul mamudu kenayi matsayi abin yabo kenayi abin zai kai halis din dan wuta ma gaba ɗaya sai an kawo manzo Allah su gaba ɗaya annabi sai ya ta ya yi tai tai ala ya ga mai suna Muhammadu yayi haka yayi haka sai na goge shi mai Ahmadu ma na goge Mahmudu ma na goge Hamidu ma na goge Abdullahi ma na goge Abdurrahman ma na goge Abdurrahim ma na goge Abdul Malik ma na goge Abdul Quddus ma na goge sai yayi ta mai suna Ibrahim ma na goge mai Musa ma na goge mai Salihu ma na goge mai Hudu ma na goge an gane kenan mai Dawudu ma duk na goge annabi sai ya ta goge sunayen mutanen da sun cancanci wuta in ba domin gogewan manzo Allah ba ƴan wuta ne tarak amma annabi zai ta goge sunansu daga jumlan ƴan wuta yana kai su gidan aljanna kai annabi na da girma inda ba ta yan wa waya haka ba za mu so manzo Allah ba waya haka ba za mu wasa manzo Allah da alburda ba waya haka ba za mu wasa shi da amriya ba waya haka ba za mu wasa manzo Allah da ishiriniya ba waya haka a hana mu wasa manzo Allah cikin wutiriya a hana mu karanta taniya a ana mu kuma karanta diwani sai mun karanta in ba ka so mu muna so in ba ka yin shi muna yin sa in ba ka ganin girman sa mu muna gani a hana mu karanta da la'ilu wallahi sai mun yi kai ko da la'ilin ma za ta kai mu wuta sai mun yi shi kawai ina ga muku gaskiya da la'ilin ma ko ma ba za ta kai mu gaba da annabi ba sai mun karanta shi to shi ma da la'ilin ma zai kai ka wajen wani annabi dama dama da la'ilin ka zai kai ka wajen wani annabi ne dama sai salatin manzo Allah ma salatin ta kai ka wani wuri akwai abin da ma ke fitar da mutum daga yanayi irin salatin manzo Allah Sufyanu Sauri bai gaya mana ba wani shekara yayi aikin hajji sai ya ga wani mutum a gabansa kullum in ya taku sai salati yake wa manzo Allah duk taku dai sai yawa manzo Allah salati mutane suna ta rabbana rabbana ana ta neman abubuwa shi ko ya mance da komai sai salatin manzo Allah a yayin tsawafi salati yake yi kowane mash'adi shi salatin manzo Allah yake yi sufiyani sai ta kai sai nan makalewa mutumin nan na manne masa wata rana sai na samu sa'a sai na tsaye da shi sai tsaya dan shi bai da ma lokacin hira da wani ba salatin manzo Allah ba duk abin da zai dakatar da shi daga salati ma baya son hajar Allah ya taimake ni sai tsaya na ce ba Allah me labarin halinka ne na ga kai duk taku ɗaya a rayuwa sai kai wa annabi salati ita da Allah ka bani ni kawai ni na san meye labarin halina na ita ma giya ne yace kai hakuri dai ka dan bani labarin halin dai Allah ya taimake ni sai bani labarin halinsa yace ka gani nan daga ƙasa kaza na fito amma ba ni kadai bane na taho da babana ne ma'aishi ni nake goye da shi in ya tafiya ya gaji son saba shi a wuyata san cewa ya tafiya da shi ƙasa haka ake nema ko wani sahabi ya ce na goye babata ko mahaifina na kai shi aikin hajji na dawo na cewa manzala na biya haƙƙinsa annabi ce baka biya ba me kai kai da ka goye babanka kai je da shi aikin hajji ka dawo kana burin ya mutu ku rabu lafiya ita kuma uwarka da ta goya ka kana jariri kai fitsari kai kashi kana burin karayu ka zama shugaban kasa maman ka ta ma fitsari a bayan ka ne amma kai ka mata fitsari a baya me kai wannan mutum ya to ina cin tafiya aikin haji tare da babana sai muka zo tsakiyar daji sai rashin lafiyan ajali ya kama babana a takaice sai babana ya mutu da ya mutu mutum ne balare da kyakkyawa amma sai aka canza halittarsa gaba da sai ya koma baki irin halittar ma ya canza kaman alade alade ne ya fita daga cikin hayyacinsa gaba da hankali na sai tashi mutumin da ya fito fa zai je aikin haji fa kenan fa ya tinkari aikin haji amma ya mutu a hanya ga yanayin canjin halittar da ya samu takaici yayi shari na yadda zan yi in labarta mutuwan babana a zuwa gashi cikin yin wannan yanayi damuwa ta yi shari a cikin wannan damuwan sai baccin takaici ya kwashe ni akwai wani bacci ana kiransa baccin takaici an gane kenan ko akwai bakin cikin da in ya kai to wannan bakin cikin sai ka dan yi bacci shine baccin takaici irin baccin nan da annabi ya ba mu labarin sa hadisin nan an gane da mutumin da ke tafiya kan dabban sa dabban sai ta fice ko abincinsa abin shansa ko yana kai ya nema ya rasa shi ma da kashin yayi baccin ta kai ce ko sai ya fakka sai ga ciko to irin wannan baccin sai wannan mutumin da babansa ya rasu sai wannan baccin takaici a cikin wannan baccin sai na ga wani mutum a cikin bacci na farin balare da kyakkyawa mai aske mai kamshi ni ban san kowaye ba sai ya nufi gawan babana ya nufi gawan babana sai ya ɗauki hannunsa mai albarka sai ya shafi gawan babana daga kansa an tafi kabarsa sai babana sai ya koma farin balarabe sai ya zama kyakkyawa ya fi da kyau ya fi da haske ya fi da kamshi ni da na ga wannan yanayin a cikin bacci ma tun kafin na barka sai na ji daɗi hankali na ya kwanta ne da wani jiki daga ƙarshe sai ya tambayi wannan bawan Allah bawan Allah kai da ka shafi babana a cikin wannan yanayi ya koma wannan yanayi mai daɗi waye kai ya ce baka san ni ba sai ban san ka ba sai da ta'ana Muhammadu Rasulullah ni da ka ganin nan ba kowa bane ni ne nan annabi Muhammadu amma babanka ba mutumin kirki bane babanka maciyin riba ne a wani kauli maciyin riba ne wannan cin riban shine amma tare da wannan masiya da yake aikatawa mutum ne mayan salati a gare ni mayan salati ne yana da maita a cikin salati a gare ni babanka bai taba bance da salati a gare ni ba duk wannan aika aikan nan da yake yi wallahi bakin sa danye ne a cikin salati a gare ni kuma alƙawari ne duk wanda ya riki salati gare ni insha Allah duk rintsin da zai shiga duk matsatsin da zai shiga sai na shigo sai na yi belin sa shine yanzu na zo na yi belin babanka yanzu alhamdulillah ya samu lafiya mun yi belin sa in ka farka za ka komai la canza yace sai na farka ina farkawa sai daga baba na malam haske ya cika dajin kamshi ya cika dajin gashi ya komo kyakkyawa gashi ya zama baki irin fatan gashi nan luki luki malam nace madalla daga nan sai na fasa kukan mutuwan babana a dajin kafin ka ce kobo mutanen ƙauye da mutanen ina sai suka cika wurin ana yi wa babana wanka ruwan wankan na kashin turare ana da domin sha saboda albarkar manzon Allah a takaice dai haka muka yi dai muka suturta babana muka binne shi sai ki to aini tun da na riga na yi niyyar aikin haji tare da babana ba zan koma gida ba bari in ƙara sa je aikin haji tun da kuma alhamdulillah ga abin da ya faru da babana na gani kuru-kuru da ido na ba labari ba an gane kuma manzo Allah ya zo mini ya tabbatar min ga dalilin da yasa babana ya samu sauyin yanayi salati ne in ji ta nima da wannan salatin mun kulla nima da salatin na kulla to shi yasa kaga na kulla da salatin manzon Allah shi yasa duk taku ɗaya ma na lizimta wa kai na sai na yi wa annabi salata cikin taku ɗaya duk taku sai wa annabi salati sannan ya sake taku kuma shi kuma ka ya rayuwarsa ya koma ga Allah sufyanin sauri ya hakaici wannan hikaya zuwa ga duniya ƴan uwa suna amfana da wannan hikaya domin wannan hikaya tana zaburar da masoya manzo Allah a cikin salati kowane hali mai salati annabi ya shiga wallahi sai ya samu dauki a cikin sa ko a duniya sai ya samu dauki a barzak sai ya samu dauki a lahira ma sai ya samu dauki saboda ne albarkacin salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka yan wa a kula da jalabin salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kar ayi wasa da shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa ba shi wannan diwani na sunayen an wuta ya ta goggogewa ya ta goggogewa ya ta goggogewa haka sai ya kusa goge duka diwanin gaba daya daga kashe za mu ji kukan da jahannama za ta yi jahannama za ta yi kuka mana za ta yi ihu sai wani irin magana da manzon Allah an gane kenan to shi insha Allah gobe za mu ji irin kukan da jahannama za ta yi da kuma abin da zai biyo baya insha Allah lokaci ya riga ya cika a yau a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe sai mu tsora a inda muka kwana Allah ya karba mana Allah ya yarda da abin da muke karantawa Allah kuma ya ba mu albarka annabi Allah ya ba mu soyayyar manzon Allah Allah ya ba mu kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya kara mana taraki a cikin manzon Allah Allah ya kara madadi a cikin manzon Allah Allah ya dade mu da faidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da kakanninmu Allah ba ba albarka iyayenmu da malamanmu da shafannanmu Allah ya karba mana azuminmu Allah ya karba mana ibadodanmu Allah ya mana rama Allah ya mana gafara Allah ya yanta wuyanmu gabanin azabarsa Allah ya ruskar da mu da rasul qadari a lokacin mazo Allah sallallahu alaihi wasallam bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana masu neman addu'a a wajen mu duka Allah ya biya bukatunsu lokacin mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi bizzati bi sifati وكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان والجاد لا لعمل الإنسان انظر إلينا وانصر الدين أدي حقوقنا وحج الدينا وحجنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة واجزل كل من إلينا آسنا وجازه أن الجزاء الآسنا للمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى وخير حبيب الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وصاد بالخير لنا وأمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين